ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyar ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina ko wani uku ne ko na uku ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba kafin da ya gabata mun tsaya aya ta 20 da 63 ko wace 23 za mu ta ga aya ta 24 a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya wanda shine darasin mu na uku a ciki muna roƙon ubangiji ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
Allah madaukakin sarki yake wa ma ja'alna li bashar ba mu sanya wa kowane mutum ba li basharin bin nakira ala an kawo shi da wannan yakin babu wani mutum da ya fita daga cikin yin kabuli ka kafin ka alkunda ba mu sanya wa kowane mutum kafin ka dawama ba babu wani wanda kafin zuwa annabi alaihi salatu wasalam da za a ce yana rayi yanzu wanda nassi bai tabbatar da haka ba in ba annabi isa alaihi salatu wasalam ba awo annan da nassin qur'ani cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu saboda haka annabi isa alaihi salatu wasalam Allah ya gaya mana annabi kuma ya faɗa cewa ɗauke shi akai saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa ma ja'alna li wajhil min qabli kan kulli ba mu sanya wa wani rai kafin ka da zai dawo ba afa in mitta shin idan ka mutu ka bar duniya ko ka rasu fa humul khalidun su da wama za su idan annabi ya bar duniya shikenan kuma su za su dawo su ga zama annabi ya bar duniya waɗanda ake wannan magana da su yanzu ba ko ɗaya a cikin sun wuce sai an batansu sai tunanin arzikin su jan hawansu jan adansu da jan hawansu ba ka ganin ko ɗayan su in ba zuriyar da sun bari ba saboda haka ba ruwan ubangiji madaukakin sarki babu wani rai da zai rage a ban kasa kuma da wannan ayar ake kafa dalili da hujja a kan cewa annabi kidir shi ma ya mutu ko ya rasu ya bar duniya annabi kidir domin akwai wanda suke riya cewa annabi kidir na raye har yanzu shi za ka bai da muka taɓa faɗa a wata munasabar karatu cewa yi da da a ƙasar Hausa an za a roƙon ruwa sai a fito ana Allah ba mu ruwa hannun sai ka rasa bi mai jumla sai kunsa me ma ake so a ce Allah ba mu ruwa hannun tun da kaga an ce Allah ku ya samu Allah kidin a gefen ruwa ko ko a tsakiyar ruwa yana zaune ya lulluɓa da abin da ya tabbata a zuwa su kayan dan za ku iya tunawa zo da haka wai sai a ce yana nan a raye bai mutu ba kuma aka yi sabani wasu suka ce waliyin Allah ne wasu suka ce murtali ne wasu suka ce annabi ne to ko ma dai wanda matsayi yake da shi daga cikin waɗannan guda uku wanda mun yi bayani a baya a suratul ghazi ba shi za mu tattauna ba ko wanda matsayi yake ciki daga cikin waɗannan guda uku da malamai suka yi sabani a kai annabi kidir baya nan ko kin bawan Allah baya nan ya biya mutu domin ga dare da nasin haya wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba mu sanya wa wani rai kafin ka wanda ya dawo ba babu ina da shi ba Allah zai ce amma banda ido shi yana da li basharin annabi annabi rabbi bi bi siyasin nabi yufid al-ubu aka ce fada inda aka kawo na kira to tayi umumin kowa da kowa da ya fitar da annabi da nasu qur'ani shikenan in kana so ka fitar da shine da shi ba ka wani su yadda annabi Isa ya fitar da nasi to sai ka kawo nasin da zai shine shi idan annabi ne mursali ne ko agwali ko ma wanda aka zaba ka kawo nasin da ya nuna yana raye sai ba duniya ba kuma ko da yana raye ya halatta sai Allah ba ruwa hannu ai ya halatta ba sai rigar ruwa hannu mai rawanin ruwa hannu takalmin ruwa hannu a ta abubuwa Allah ya sauke Allah mun gode wa Bibi da Allah ya ce haka in mita fa humul qalidu him in mita idan ka bar duniya fa humul qalidu na su da wama za su ya Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowanne rai ya da kan mutuwa kowanne rai Ida wallahi iya kwanaki kawai duk mai hankali kawai da na faɗa sati biyu da ya wuce baya mai hankali idan ka zo ka ƙara shekara ba murna za ka yi wacce kai ce za ka yi domin raguwa kai amma sai ya rubuta yan plus one kawai ya sa a facebook ya sha yadda galilin da waye karkata hula ya ce ya ce ware baki yana yan plus one you are minus one bi saboda ai a shekarun ka rage ɗaya yanzu ka ragu to kaga wannan bai hankali gabata ya kalli cewa raguwa yanzu shine kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai ya dan dan mutuwa kamata yayi wanda ya kare shekara guda ya zai maka yaji a fara tafiya sai duk yadda ba ka so tuba tuba ma ya inje ka kawai Allah ya baka a doron kasa a shekara 65 70 ya inje ka dare idan ke kullu nafsin za'iqatul maut kuma mun fada a baya duk daga ran da kai shekara 40 wallahi baya za ka rike an kawo sai ka ji wani lokaci a can ya tabu sai an ɗaure can gurin ya karkace yana buƙatar girin ya haka za ka yi ta ji wurare daban-daban a jikin ka na tabuwa sai ta shan magani ka zama ɗan ƙwaya ba ku yadda za ka yi kuma saboda ne shekarun ne baya za ki ko kana su ko ba ka su saboda tsarin Allah kenan cewa wato rage mutane za a rage shekara arba'in baya za ka abin da kai kokari ka koro tsorowar ka haɗa a yanzu shi zai taimaka ma rayuwarka ta tsawo rayuwarka ta kyau shi ne kullu nafsin za'i ka tuno kowanne rai ya ɗanɗani mutuwa ba wani kowanne ba to mutuwa kawai ta isa ta ishe mu wa'azi domin cewa yau idan an ɗauki wani da kai jiwa an ɗauki wani da kai shekaran jiya wata an ɗauki wani da kai ko ana nan ana nan wata ran kai ma ba za a kai kai za a kai ka ko da ka shirya ko ba ka shirya ba domin kullun ƙara wata kake kusa da mutuwa domin abin da mutuwa ta yi wa mutane shi ta biyo mutane a hankali kai kuma ka shika da gudu kuma dole za ka gaji inda ya sa hankalin take tafiya ta zalim alim wata dinar irin oba jinin din da kai a kafarka idan ka kwanta ka fara bacci sai ka zama a sahabul kafu kafin ka barka domin ka yi exhausted kanka da yawa to sai ka zo ta sanda kai kana ba wani wahala da zama wa kanka ka zo da sanda kai inda kake shi za a yi malin na wani jirgi zuwa tare dai kuke ko ina ne ko kana tafa ko a zaune ba ta jin kunyar zuwa ne da tana da makangari ne da lamaru su bai wace ba haka take ko ina take tana tare da kai Jibile Fir'auna wani ne dagawa ba kamar shi a cikin ruwa ne ta biki bai haye ba ta makure shi bai kai ga abin da ya nufi ba idan ta kamar ka kana ganin kai yanzu Allah ya araba lafiya ya baka kuɗi kana tafiya kana tafi gantaka to baka kai Fir'auna ba da wasu malaman tafsiri suka ce zai shekara 40 bai rayu ba baya komura baya shi ta yace ana rabbukum al'ala wannan istijrajin da Allah ya bar dan lafiya da kuɗi da duk abin da yake so da yi shi ta yake wannan rashin mutunci duk abin da yake ai ba za a yi to dai yake ganin ai shi ma Allah ne tunda Allah ba ya kasa ba komai shi ma ba Allah ne kuma komai yana da shi abin da yake so domin daga lokacin da Allah ya ba wa mutum abu sai wujud ya shiga Allah ya tsare shi ba da Allah kamar yadda ba a ce Usman dan godi yake faɗa ne cewa ujubu dama mafi yawancin mutanen da jiji da kai yake kamawa mafi yawancin su yace ya fi kama nau'in mutane uku yace ko dai kama a malami ya rika yin cewa ya isa na taɓa ganin wani malami a re a NTA wata shekara da azumi yana cewa ko shi dan ya san ni malami yi wallahi yace ko ka ga aiki dan ai kwararre ne da wanda ya zauna da annabi Adam duk da baraka ya fika kuma ya san shi dan shi dan malami ne shi ko shi dan ina kallon sa wallahi a NTA nace yana faɗa wannan nace ya san malami ne kai dan uwansa ba to maganin bodi yace akwai kula ma usuli da sabin ya yi mu bayan malamai ba sai maka wa kenan shi dan uwansa ba yana kamar duk yana faɗa cewa ko shi dan ya san ni malami to kaga ya tafi da shi sai aka da malami ya lari yace wal kiburu wal ajibu al kiburu sana ke yake kawa bakin yau ji ba girman kai da talaka ne shi da annabi yace da talaka bin girman kai a wanda za su shiga wuta bai da kokon zai girman kai ya mutum ya ba gaskiya ba zai dauka ba ya raina kowa to shi ko mai kuɗi wani yawanci ba girman kai ne shi zaka ba ji da kai yana jin ya ina da mai kuɗi da malami da wasara ke mafi yawancin su ko mai mulki ko jibu ne yake kama su kuma wannan cutukan da mai alayi ya faɗa sai riga ba samun waɗannan ɗaukin mutane to shi za a rika jin ya isa cewa ba abin da Allah zai ba kuma abin da ya fitar da karu ne kenan jiwa da yaga ya samu kuɗi ne yawa sai yake ya rike a ayan ya fi karfin komai kuma wannan kuɗin ma ga da ya tajira ran kajin iyaye da kakanni to wannan yana da yin abubuwan da yake janyo mutane mutane illa yi sa malam da manjin yake cewa ba ta jin kunyar suwa ne ba ta kunyar kowa ita mutu a jini za a ga iyali sun kewaye mutum zo a jirin da biyar a mutuwa da zo ta ɗauke shi kawai azibun lazai suna kewaye da shi ta zare ran da tafiyarta me yake kauna kenan aksiru zikir hazimin lazai annabi yake ku yawaita ambaton hazimin lazai me yake kauna ita ce mutuwa to shi Allah yake kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai ya dantar mutuwa wa nabluukum bil sharri za mu jarrabe ku bil sharri da wasihu shine bil sharri ay nabtajirukum bil masa'ili daraja wani lokacin mu jarrabe ku da wasihu sannan kuma wa bil ni'ami ukhra wani lokacin kuma mu jarrabe ku da ni'imomi shine wal khayr da kuma alheri dukiya da Allah ya baka wato ko yaya kuma ku tana da jarabawa inna ma amwalukum wa auladukum fitna wani waje kuma Allah yake fahdaruhu da matanka da ƴaƴanka da dukiyarka Allah yake ka kiyaye shi to ba za ka iya kai ka zubaru matarka ba a cikin gida ƴaƴanka waje ka ji Allah yake ka kiyaye su shi ta alhajar hajar din nan ko da yake da yazo alqur'ani ko wanda ka dauke shi kan yi shi da sauran malamai kaji bayanin da suke akan cewa Allah ya kalli dan da gudo daga tsakan jiji da kiyaye shi to ya duka sanin waye da jisa da yawa fahzaruhu matar da ka kiyaye da ita ba to shine malami yake ga mana adantu cewa wato gaba ɗaya wayannan biyun da talauci da zuciya duk jarabawa da lafiya da rashin lafiya jarabawa da mulki da faduwa mulki jarabawa kowanne daga cikin wayannan duk jarabawa to shine Allah ba hutun sarki ya ga mana cewa za a jarabe kamar yadda Abdullahi Abbas yake cewa Allah ya yi wa mutane wannan abin idan ya jarabe su ya ga waye zai gode masa kuma wa zai mafutil domin ya baka abu kawai ke ga yara ka yi godiya ni da yake la in kafartum la azizan lakum in kai godiya zan kara ma wala in kafartum inna azabi la jadi kana yi wa Allah butulci kuma azabar sa ne radadi ce to shine Abdullahi da Abbas wato abin yake cewa wa nabluukum yaqulu ay nabtaniikum min sharri wa khairi fitna jarabawa ce da muka faɗa ai fiddati wa raha wani lokacin ka shiga yanayi kaga abinci ba da kyar kake ci ka zama kuti wani wanda da kana iya ba mutum biyar kila amma wani lokaci sai ka faɗa wannan yanayi babu shi ne bishidda wani lokaci kuma waraka ya Allah ya baka yalwa sai a yi zafi biyu ana cin nama a gidanka kullum kawai sai ka ji wani zai ma yara habbar suke ne duka wannan jarabawa shi ne bishidda waraka wasu hati wasu kam ko Allah ya jarabe wani da lafiya wani kuma ya jarabe shi da rashin lafiya domin lafiya da Allah ya baka jarabawa to ake a gani za ka yi da ita za ka ba Allah ko ko za ka kauce masa haka rashin lafiya za ka yi taraki ka ce Allah mana ku sarki bai kula ka ba ko kuma za ka nemi lada a gurinsa wani gina wani fakar haka nan dukiya da talauci wadata da talauci dukan su jarrabawa ma ne yake wal halali wal haram haka ita ma halal da haram su ma jarrabawa sai Allah ya ga dawa zai kaga wato ka samu kofa a ofis wanda biyo kawai za ka tsara kallin ka kudin saurin kin balinki jarabawa ne wa ta'ati wal ma'siya haka nan biyayya da sabo me yin biyayya ga Allah shi ma Allah ne da rabi dan da Allah ya ga dama ba zai yi ba haka nan ne sabo shi ma wal huda wa dalali da kuma shiriya da bata dukkan su jarabawa Allah ya shirye da mu wa ilaina turja'una Allah yake gare mu za ku dawo ai ba zujajikum bi amalikum mu saka muku dangane da ayyukan da kuka gudanar sai Allah ya ce وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون Allah ya ce wa idza ra'aka alladhina kafaru da zarar wannan da suka kafirta sun ganka sai su Abu Jahal kenan da ire-irensu suna ganin annabi alaihi salatu wasalam in yattakhidunaka ai ma yattakhidunaka ba ta rukun ka fati illa hujwan fati zina ma izbi da ya zo da kun ga sarkin wa'azin nan ne ba gai nan sai da mun mutane shi ne kawai sarkin karatu ya zo wai shi ya bu kowa ganewa in dai annabi ya zo hujwa sai an matsayi kira sai an nuna shi kuma sa Abu Jahil ne da yanka wagan to shi Allah madaukakin sarki yake za su rika cewa hadan nabi yazkuru alihatakum din wannan shine wanda yake aibanta allolin ku yake zagin wai idan zuwa kai ka ce a bauta Allah shi kadai da Allah bar mutum zargi yace amara aikumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-unsa tilka kun yana zaga mana alloli ko kun ji ko saboda kawai din Allah ya ce kar a bauta wa kowa sai Allah cewa yanzu ku ba da labarin zaka da uzza wa manata thalithata al-ukhra da manata da kuka bambanna a cikin kawa ana kuma zakaru wa lawul unza yanzu irin rabon da za ku yi kenan domin sun ce wannan allolin da suka bambanna a kaaba a wannan lokacin duk alloli ne kuma mata domin Allah da suka ce shine fa mu'annas na Allah wai Allahu da miji Allah ta kuma mace al-uzza kuma al-azizu manata kuma shine wai almanna har wannan akwai tabin hankali ne to shi Allah ya saukar da ayana cewa yanzu kwa dangana wa Allah mata ku ku dau wannan ala kuma zakaru wa lahu al-unsa kwa dau maza kuma matan nan da kuke kyama domin sun ce wa malaiku ƴaƴan Allah mata ne kuma kace ƴaƴan Allah ne kuma kuma mata shine Allah yake alakumu zakaru wa lahul unsa yanzu shin kuna da kwadau mazan ku dangana wa Allah mata tilka in ku haka ne idan kitbatun bila kun yi rabo wanda yake na zalimi inda ku ba kwa san matan nan kuma ku dangana wa Allah to shi ne ma ne yake gaya mana anan cewa wa bi zikrir rahmani hum kafirun wato wa'azin da yake suna cewa ana zagan zagan mutu allolin وهم بذكر الرحمن العالي سوم أن أمت سنة الله الرحمن كافرون وإن كافر سيوا الله سيدي أي كافرون بالله suna kafircewa Allah madaukakin sarki kuma duk da haka ya sadi wura da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina yi wa Annabi alaihi salatu wasallam istihza'i izgiri kamar yadda Allah ya faɗa a suratul furqan wa idza ra'aka la wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa hujwa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وعليه مشكلة Allah yake wai la ra'auka idan suka ganka in yadda iduna ka illa hujwa ba za ba kowane irin ruko in ba rukun izgili ba izgili a hadal ladhi ba'atha Allahu rasula dan sun ga yace kun go wannan wannan da yake yi Allah ne ya aiko shi Allah ya auki kada yana shi kasuwa kalle yoyi shine Allah ya aiko shi kada ya fito ko dan rakiya babu shine wai Allah ya aiko sai Allah yake in ka da yubilluna an alihatina da kansu za su rika cewa wai saura irin wannan sunnan ya fatar da mu ya hada mu gun allolinmu da muke yi wai saura irin annabi ya hana su gun allolin laula an sabarna alaya ba dan mun hakuri mun jurewa dan Allah wanda yake kambata zai iya juriya kai ba za ka jure ka ba Allah ba ka ji Abu Jahil da jira yanda waka da suke cewa wai sun yi juriya sun jure wajen hotar allolin Allah yake wa tauba ya da muna da sanni za su sani shine raunin azaba lokacin da za su ga azaba kurku man adallu sabila wane ne wato ya bace wa hanya su ko ku annaba ne za su zalam da sun ga azaba kurku za su za su bambance tsakanin tsaba da tsakuwa sai Allah yake خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون Allah madaukakin sarki ne khuliqal insanu min adal lalle an halicci mutum da gaggawa wa kana insanu akthara shay'in jadala saboda haka dan adam gaggawa da jiki duk abin da yazo so yake ga yanzu yanzu yanzu ko to yake yanzu duk abin ka duba ba a sha'anin ubangiji ba gaggawa shi za a ga irin ladaban da ya rika bawa annabawa annabi annabi Musa alaihi salatu wasalam shi da annabi Harun da ba kishin din yayi yawa takurawa da matsantawa sai yawa ai za ga tsakiya dare suka buju suka yi sallah annabi Musa a matsayin sa na murtali yana cikin ulul azmi yana rabbana inni ala amwalihim wasjud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab alim ya ubangiji gaba ɗaya garin nan inni ala amwalihim duk da suke takama da ita ka sabe ta wajidu da ala qulubihim ka tsananta musu akan zukatan fala yu'minu saboda ba za su imani ba hatta yarawul azab alim sai sun ga azaba kurukuru yana wannan addu'a annabi harun na ali ali yana yake ya musa kad ujiban da'awatu kuma ya kai musa mun da addu'a kuma ansa fastaki ma ku dide ta kawai wala tattabi'an sabila alladina la ya'lamun kada ku doro da tsarin wanda ba su sanna ba amma na amsa to shi da duk abin da Allah zai ce karibun a kusa a kusa to a kusa ne amma kai a gurin ka zaka iya gaba da yi da shi za su ba da suka ce Allah ya amsa musu zai yi maganin Firauna amma ba ya maganin sa a lokacin ba sai da aka shekara arba'in kuma a lokacin ba Allah yake ku tashi na amsa amma kai ba shekara biyu ba uku kana addu'a ma ka gani to shi kusan ubangiji madaukakin sarki ba ɗaya take da tabu ba duk abin da yake ba a kusa yake to a kusa ne yawa to shi da Allah madaukakin sarki yake ta urikum ayati da sanin zan nuna muku ayoyi na fala tastajilu na kada ku rika gaggautowa cewa ku rika gaggauto da azaba kaga ya haka karka yi akan su cewa wato in dai gaskiya ne in dai gaskiya ne kai Allah ne ya juro ka to kan roƙi Allah madaukakin sarki ya mana ruwan duwatsu daga sama fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi azabin alim wannan ganganci ne ya kwance in dai kai gaskiya ne gama da yake roƙi Allah ya jire mu yake ce a roƙi Allah madaukakin sarki ya yi mutu ruwan azaba a lokacin ko kuma ka zo mana da azabar da kanka in dai gaskiya ne abin da kake idan Allah madaukakin sarki yake lalle an halice mutum ne gaggawa saurikum ayati da sannu zan nuna muku ayoyi na ba da tastajiruna ku daina gaggauto da azaba za ta zo Allah ya ce nan kusa ba to kusan tana nan zuwa za ta zo kuma ba ta zo ba har ta wuce yanzu ma labari yake wasu malamai kamar Imam Al-Qurtubi a cikin Al-Jami'a ya kawo wani bayani cewa kulikal insani min ajal wato lokacin da aka an faɗi jinsin dan adam ne saboda annabi adam wai da Allah ya halitta shi ranar juma'a daga safa zuwa yini ya ga dan safa rage ya kansa banda gangar jikin sai ce ga gayar ya ubangiji ka tsara ka huta ko ranzar gaba ɗaya jiki na sai Allah ya ce ku ne da insani min adam lalle ɗan nau'in na adam yana da gaggawa haka fa daga iyarai kawai amma ya fara gaggawar wai azaban da sauran jikin to ma da imam al-qurtubi ya kawo wannan yana cewa abin ya shafi mahaifin mu annabi adam alaihi salatu wasallam ba na ta ta'jilu da ku dai da gaggauto da wato al'amura sai Allah yake ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Allah madaukakin sarki yace wa yaqulu da zaka ji suna cewa mata hada du'abi yaushe ne wannan alƙawarin da kake kai kullun labari daya cewa za a yi mana azaba za a yi mana kaza za a yi yaushe ne in kun cuta da kila har kun gaskiya kuke faɗa sai da uwanka da yan jawabin ku kullun ya guje za a yi mana azaba mun yi kaza kuma kullun abin nan yake muke amma ki ayi sai Allah ya ce لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون Allah madaukakin sarki ya ba ta amsa yake lauya alamun ladina kafar ina ma a ce waɗanda suka kafurta sun san inna la yakufuna an wujuhihim nara sun san lokacin da ba za su iya tunkuɗewa fuskokin su wuta ba ina ma sun san wannan lokacin wala an zuhurin ba za su iya tunkuɗewa bayan su wuta ba idan wutar da su ga ta a fuska ga ta a doron bayan su wala hum yunkaru da kuma ba za a taimaka musu ba ina ma za su san wannan lokacin ina abin da bawo yake cewa wai duka yayi yawa na ka ake karewa to alahira da kan ma ba isa a kare ba Allah yake ina ma za su tuna wannan lokacin domin Allah ya faɗa a suratul zumar lahum min fawqihim zulalun min an-nar wa min tahtihim zulal abin da za a yi musu da wuta ya wuta shine min fawqihim zulalun min an-nar dan dazan da dubaran wuta za a yi musu a sama kasan su ba haka sama da kasa za a sa musu wuta to dai za su kare saman ko kasan ko kuwa gefe da gefe ba ko ina kuma haka Allah ya faɗa a suratul araf cewa lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim gawash la hawla wala quwwata illa billah karkashin su shimfiɗa za a mutu da wutar jahannama wa min fawqihim gawash saman su kuma gaba ɗaya a lullube su da wutar jahannama sannan Allah madaukakin sarki ya kuma gaya mana wato a can suratul ibrahim tanabiluhum min qadirani wa tanja wujuhahum an-nar rigunan da za a dinga su da su gaba ɗaya na na kakkiyar bakan dalma ne na cikin wutan jahannama kaga ba inda za su gane wannan ba inda za su gane domin sama da kasa da ko ina wuta ne shi ne yake wata ja wujuha homin na wuta ga lullube fuskokin shi ne ila la ya kuku da an wujuhi himin nara ka tuna lokacin da ba za su iya kare fuskokin su wuta ba wala an zuhuri ko bayan su wala hum yunzaruna ay la nasira lahum kama qala Allah ba mutum darki yace ba wanda zai taimaka musu kamar yadda yake wa malahum bi mu'minan lahi bi wa a suratul ra'd cewa ba shi da wani wanda zai kare su a gurin Allah sai Allah yake bal da atihim bagdatan bagdatan bari wannan magana ai da atihim naru sujata wuta za ta zo musu ba zato ba tsammani haka wutar za ta zo ba dai ta suke zo ta zo ba to za ta zo ran da wata jirya ba فجبهتهم كئيم وجاز أي تبعهم فيستسلمون لها عائلين shine favoritan da bi kamar ke ko favoritan kalmar ce saboda fata ba hadin je ta imo ta su favoritan da bi kafar wanda ya gabu da bai imo shi shine fata ba hadin saboda aka je ta imo ta su Allah ba dauke sarki yake bala ya tabi'una raddaha ba shi da dabarar da za su iya biyar da wannan wutar ai nazala wahilatan fi zalik ba dabara za su jiya da wutar wala hum yunzaruna Allah bar mutum sarki yace kuma ba za a jinkirta musu ba ba saurara musu da zai ai wala yu'akhiru anhum zalika sa'atan wahida sakan din Allah ba zai jinkirta musu ba ba dai kun sai kika baki a baya ba to ga zamu kama kwannan ya zo sai Allah yake ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون Allah madaukakin sarki yake wa la qad tuzi ajrutu lil yakawli a duba yadda Allah yake lallacin Annabi alaihi salatu wasalam cewa hakika an yi wa wato manzanni kafin ka an mace izgili kafin ka to wannan sai ya samu sauki a cikin zuciyarsa cewa a yawa shi kadai aka farewa izgilin ba wanda aka turo kafin da ma wannan irin wannan izgilin aka yi sai Allah yake fa haka bil ladina shakaru minhum bara mu gaya ba sakamakon waɗanda suke wa annabawan baya izgili bara mu gaya ba cewa haka bil ladina shakaru minhum gaba ɗaya azaba ta lullube su waɗanda suke wa annabawan izgili da azaba ta lullube su ma gano bi yaddaji dangane da abin da suka kasance suna yi wa annabi izini da shi to akan wannan dalilin sai da Allah ya turo azaba ta lalle su gaba ɗaya sai Allah ya ce kul ga ya mutu man yaklaukum bil layli wal nahar wa ay man yahfadukum al kalau shi ne da al kalat bi yana da al izzi wane ne yake kare ku bil layli da daddare wannan hari da yini mina rahmani gabar ubangiji mana ko in ba Allah ubangiji ya rahman ba waye ke kare ku ko waye ke kare ku daga ubangiji babu sai ce banu ma an zikira rabbihim mu'ridu baro nan nan ce su dan gane da an bajan ubangiji su kawai mu'ridu da ina masu wato kau da kai ina watsi da gaskiya da dazu to shi za Allah barokacin sarki ya gaya mana cewa wala kadistu bi rusulin min qablika fa haka bil ladina zakiru minhum yafi yayi daidai da cikin duwatu lana wala kad kudibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudibu akida an kayyade manzanni kafin ka fasabaru ala ma kudibu suka hakuri dangane da kai da wanda aka yi Allah ya madaukakin sarki yake wa udu aka tafi da su hatta dawo nasruna an nasaran mu garo ta tare Allah yake wala mubaddila li kalimatillah kalmomin ubangiji ko ba wanda yake canja cewa idan aka yi kaza kaza Allah yake yi to Allah ba wanda yake canja wa Allah kalmomin sa wani kan ja aka min na wa'il mutane kai kuma da ake gaya ba yanzu labarin manzanni ya zo ba saboda haka yadda aka bi salon wancan annabawa kai ba haka za a yi tunda labarin manzanni ya zo ma to ka kara hakuri akan wato abubuwan da yake faruwa to shine kulman ya kula hukum bil layli wan nahari min ar-rahman wane ne yake kare ku da dare da yini in ba ubangiji ba da kuke sarki ba bari ma an zikira rabbihim mu'ridun bari wannan magana dan gani da ambaton ubangijinsu ma'arifuna suna masu kau da kai ne ai la ya tarihu na bi ni'mati bi ni'mati ya ko bi da'ali alaihi ba ta faɗi irin nimomin da Allah ya musu kawai kullum sai dai wato yan matsala da ta same su ita za ta cika gari da ita amma ni'imar da Allah ya musu ba ta faɗarta kuma wannan ɗabi'a ce irin ta kafirai idan mutum zai zo kullum ya gani ta ba ciniki a kasuwa ran da ciniki ya zo ya ki faɗa wannan ɗabi'a kafirai kullum zai san ana zama yake ba ciniki ka ai kaza kaza kullum ni da yake amma da ya samu ciniki sai ka ji yayi gum kama da yake lokaci jama'a ka alhamdulillah ka akwai ciniki a kasuwa ba ta fada kullum sai dai matsala kawai ita za a yi ta fada ita fada wannan dabi'a ce wa irin ta musulmin kwarai ba to shi Allah madaukakin sarki yace amlahu ma'aliyatun tamna'uhum min dunina in suna da wasu alloli ne ai alahum aliyatun tamna'uhum wa taklauhum ghayruna akwai wasu allolin da suke da su suke kare su ba gogon shi Allah babu la yadda ya auna nasar abudin su kansu allolin ba su da ikon taimakawa kawunan eh wala hum min la yasabuna Allah madaukakin sarki yace malam yace wala hum min la yasabuna a gurin mu kuma wato wala hum min la yajaruna kiran ba za su iya tsayar da kawunan su ba kamar yadda Ibn Abbas yake faɗa shi kuma malam kada da cewa la yasabuna min Allah bi khairi ba wani abu da zai iya gabatarwa na alheri zuwa ga ubangiji wa rabbikin gari yanzu ka ta kone ba kai ka zo ka sassaka shi da kanka me zai yi ba ba wanda zai yi shi za wani daga cikin magabata ka za wanda ya zanyo kenan shi gunkin nasa ma lafiyayye aka yi mai kyau mai tsada in ya je ya yi man wanka da safe kafin ya fita kasuwa sai ya shafa man bai ya je ya samu kirari da ya dawo su kuma karnuka da sun zo wucewa sun ga ɗan sanda a makalai ko wani abu a makalai kawai su ɗaga ƙafa biyu mafi lai wani kare ya samu guri kawai dan gume gurin fitsarinsa da kaji zai zo ya bunce da in ya dawo ya wanke shi ya kuka ya ce Allah ya isa wanda ya taɓa wa Allah to kullum haka ran nan da ya zo ya gaji yana zuwa da ya ga ya dawo a kasuwa a gaji gashi kuma an maka shi da huzari kawai da ya zo tun kuɗi ya ce a rabbin ya bulu tsaunama da birashi na kadi zalla man ba da tsarin misali ya ce kai Allah ne za ka rika bari kullum sai an ba fitsari kullum ya ce Allah ya wani ran Allah da yake bari ya ba fitsari ya kakkarya shi kawai to kaga ya huta wa kansa saboda haka wannan shine ɗabi'arsu Allah maɗaukakin sarki ya ce wala hum min lahi abu sai ayoyin ƙarshe Allah ya ce بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون Allah maɗaukakin sarki ya ce bal mata'na ha'ula'i wa aba'ahum bari wannan magana wayannan mutanen mun ji yadda su daɗi wa aba'ahum da iyayensu ba don mun ba su kayan alatu da kuɗaɗe da abubuwa kala kala hatta ala alaihim al-umur hatta yadda suke tsawon rayuwa dan zaka samu wajen shekara 85 wani 90 wani ma 100 ga kuɗi ga tsawon rayuwa aka ba su sai Allah ya ce afala ya rauna in ba ta gani duk waɗannan mutanen an nana fil arda lan kutuha muna zai wa kasa ne lan kutuha muna tawaye ta min adrabi har ta sa gallin da gefunan ta gabas da yamma kudu da arewa aka muke wa kasa in za ku iya tuna wannan aya da mun yi irin ta a zuwar da rana afala yarawna an nana fil arda lan kutuha min adrabi in ba ta ganin yadda muke wato tauye kasa ta gefunan ta shine wanda yake magana ne suka ce ta yaya aka ce shi ne tabu musuluntar cikin maka da ake musulunta kauyuka kaɗan kaɗan saboda haka kaɗan kaɗan din da ake musulunta sai a zo a waye gari gaba ɗaya musulunta shi ne dan kusa halin tsadin akaratuwa muna tauye da da kaɗan da kaɗan duk ta zazani nan cikin gari kuma ana musulunta amma a cikin kauyuka ana nan ana musulunta fasara ta farko kenan fassara ta biyu da kutuwa min adrabiya shine muna tauye su ta gefe kadan kadan shine muna dauke wannan ya mutu bayan shi wannan baya tafi bayan shi wannan ya tafi ana nan ana nan sai a zo kan kuwa shine da kutuwa min adrabiya Allah yake abu humul ghalibuna shin su ne masu rinjaye ba su bane shine amsa sai Allah yake na'am
قل إنما أمركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إلى ما ينظرون
ولا yasma'u ولا يسمع الصم الدعاء إلى ما ينظرون Allah madaukakin sarki yace kul inna ma unzirukum bil wahyi kul da ya musu inna ma kai unzirukum bil wahyi ne muku wa'azi ne da wahyi ida duk abin da annabi ya faɗa wahyi ko a wahyi ne na hadisin sa ko ko qur'anin da ya riga to saboda haka duk wa'azin da annabi zai yi qur'ani ne ya sauka ko ba qur'ani ne ya sauka ba wahyi ne ida yake ne muku gargadi ne da wahyi ida ba abin da ake wa'azi da shi fiye da qur'ani da hadisi domin su ne wa'azi da ne abin da Allah ya wala yasma'u summu du'a wanda yake kurma ya wato kurma kuwa wanda wanda ya kurumce wa kira babu yadda za a iya saurari kira wanda yake kurma ba zai taba jin kira ba idan ma yun da runa lokacin da ko kuma idan ana musu gargadi ba za su ji ba inda kurma ne kunnan da ya toje wajen jin gaskiya amma ba wajen jin ya janki da kiliri ba in dai da ya ke kunnan sa a turki ko da ya tsoje an ji ba ina abin da yake magana idan ma yin da ruwa idan an mutu haka sai Allah yake ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين Allah madaukakin sarki yace wala in masatu mulahatu inda koda wancan tsotsan ko dan hayaki zai shafe su min azabi rabbika daga azabar ubangijinka ko ko huti shine nafa inda huti zai zo dan taba su na wa azabar Allah la yaqulun da dan zaka ji na cewa ya wailana ya kai kansu inna kunna zalimin lallai sun kasance a zalimai inna kunna zalimin mun kasance a zalimai wannan kalmomin za su rika faɗa Allah ba lokacin da shi ce wa nazarul mawazin al-qista li yawmil qiyama amma za mu tayya al-mawazin shine wato ma'aunai na adalci ranar al-qiyama ma'aunai na adalci ranar al-qiyama ba ya tun lamu na su shay'a ba wanda rai da za a zalunta da wani abu duk kankan da Allah wani zalunci kowa ba Allah yake wa in kana misala habbati ko da gurgurun kwaya ne min kardalin na kobayya Allah yake a kai na da za mu gudu ba za mu gani su kowa ba wa kafa bina hadi lalle mun ita ma bi hisabi inda Allah mun ita ma bi hisabi domin mu ne za mu zo da irin wayannan abubuwa to shi ne malai yake ga mana anan cewa wal in masakum aina in masa ulai al mukaththibin adna shay'in min adabillah bidi karancin abubuwa daga azabar Allah inda zai gabe ku wala ya kai banna bi zunubi da sanin zaka yi suna kuma ikrafi confess da zunuban da suke wa annahum kanu zalimin suna cewa su azzalumai Allah yake wala ba'ul mawazin al-qistan yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a ba ne ji ai wala ba'ul mawazin al-adl za mu sanya ma'aunai na adalci yawm al-qiyamati ranar al-qiyama ai al-akthar ala anna annahu inma huwa mizan wahid ba ne kace da yawa yi sabani to aka tunda an ce mawazin sai suka ce ai mizani kala kala ne na dan adam za a zo a auna ayyuka sannan a zo a auna kanka kai ma kanka a auna ka kamar da annabi ya faɗa a hadisi ibnu mas'ud ko an zo ibnu mas'ud ya hawo dukiya bin jirori to ibnu mas'ud karamin mutum ne kankani ne sosai sannan kuma wato jiriri sai ya rike wani rediyo yana rediyo sai kafa ta ke rediyo a jikin sai ta bai ke dariya cewa kan da ji azaba an ga jira da rito har kamar karamin yaro kuma babban mutum ne sai annaba ne da yake kula ne a tabba akuna min bi kati zakai yace firan ta kaurin da kuke dariya ko yace inau ma inau ma da aqalu mizan fil mizan yawmal qiyama yace ranar ne da Allah sai sun nauyayi mizani ranar kiyama wannan kaurukan da kuke yi saboda imani ne zai dace ba girma ba ta kafa jira ta ba saboda haka imanin mutum shi ne ya tasiri akan mizani to akwai gurin da annabi ya nuna cewa kamar nan ta ka mutum da kar a dora shi akan ke bayan an gwada ayyukan shi kansa za a dora shi to shi ne kace mawajin din ke wata wanda kace mizani ne guda daya wanda za a amfani da shi to saboda haka ba cewa mizani ne kashi kashi ko jinka babu akwai wato suna da hujjoji masu karfi Allah yake wala tuzlamu nafsin shay'a ba wani rai da za a zalunta da kowane abu ai ba ya tun na mutum kallon nafsin da ya kamar da Allah ya bada wala yusu wala yuzlimu rabbuka ahada suratul nahl ko da dai Allah ka ubangiji ka bazai zalunci kowa ba kuma ya bada suratul nisa inna la la yuzlimu mithqala dharra ko da dai Allah baya zalunci ko da wato gurgurdan kwayan zarra wa in tabu hasanata yudaiha wa yusi min ladunhu ajran azima gurgurdan kwayan zarra an kai alheri sai Allah ya lullunka ba linkin balinki kana ganin sa dan ne kiji amma Allah ya baka lada babba kuma ga yaba da suratul kuma ya bunayya inna in takum misala habatin min khardari fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir annabi kuma da yace ya kai dana inna in takum misala habatin min khardari ka sani shine dukkan kanjin ka ko da gurgurun kwayar komayya ne fatakun fi sakratin akan dutse ne akan fa aw fi samawati ko a cikin sammai aw fil ardi ko a kasai ya jibi Allah Allah bai wajen sarki shi ya zo da wannan laifin da kai cikin kantar cikin dutse ko a sama ko a kasa inna la latifun khabir lalle ubangiji latifun wato mai tausasawa ne khabirun kuma mai bada labari ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga hadisi abu huraira ka iya cewa hadisin karshe a cikin sahihul bukhari ko riyadu sani dan bambanta wa jima jina hadisin kirji na Abu Hurairah da Annabi yake cewa kalimatan khafifatan ala lisan hadith sakila dalil bil mizan habibatan ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim kalmomi guda biyu khafifatan ala lisan masu sauki ne akan harbi sauki ne da su nan da nan da yaro ya fara magana zai iya faɗin sannan sai yake sakila dalil bil mizan kuma masu nauyi a cikin wato ma'auni shine abun awo annabi alayhi salatu wassalam yace habiba dani ila rahman sannan kuma Allah yana son wayannan kalmomi wannan kalmomi ne subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wannan kalmomin subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ba su da wahalar fara amma girman su kan bama su a gurin a gurin Allah yana da yana da yawa haka ne Imam Ahmad yana da ruwaya daga Abu Abdurrahman wato wato yake cewa ya ji Abdullahi dan Abu Darrah yana cewa Annabi alaihi salatu wasalam yana cewa inna Allah azza wa jalla yastaqlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah wa yankiru alayhi tis'atan wa tis'ina sajda wa kullu sajdatin madda al-basar thumma yaqulu atankiru min hadha Allah madaukakin sarki zai fito da wani mutum rana alkiyama ya fito masa da rijista na laifuffuka guda casa'in da tara. Kowace rijista guda ɗaya ya gani idan ka saboda girman laifin da yake. Ya Allah yake da shi kana inkarin wannan. Allah ne zai keɓance daga shi zai yi. Kana inkarin wannan abin da kai. Dun mai kolu. Wato a zalamtuka. Wato kutun yi al'adilun ko katan katan yi al'adilun masu rubutawa da Allah yake wa inna alaikum al'adilina kiraman masu zuwa su rubuta da na turo ma sun zalunce ka da wani abu a wannan zai hukukan da dai Allah ya tambayi zai ce kana na ya rabu zai ce ya ubangiji ba ba zalunce da komai ba din nayi gaba daya sai Allah ya ce da shi afa laka uzuru to kana da hanzari kana da wani uzuri na yin laifin ga takarda guda ta rijista guda ta cikin da tara kowace ya ganin ka duk ka cika shi da barna kana da hanzari au haka da ko kana da wani aikin lada da aka koye ba fito da jiwa wanda wannan kamar gaza Allah yake fa yaba hada rajul fa yaqulu la ya rab nan da nan wato sai wato sai da rai da fata sai ce ya ubangiji babu babu ko daya sai Allah ya ce da shi bala haka ne inna laka indana hasanatan wahida amma ka sani tunda kace babu ni a gurina akwai ladan ka guda daya kana da shi la zulma al yawma alayka yau din nan duk wannan yau ne kun naka ba za mu zalunce ka wanda Allah shine ba Allah ya yi wa dukuri da lahu bi daqatan fiha sai a fito mata wata takarda a cikin da akwai wato dan dan tauhidi da ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan kalmar bai yi wasa da ita ba a duniya bai je yayi bokanci ba duk da bargazan nan da ya rike tauhidi ne rigi lafiyayyen tauhidi sai Allah ya ce da shi to wannan shi ne naka sai kuli sai ce abiru bai kuli ya rabbi ma hadin da daka sai a ce ku halar to da shi sai ce to wannan takardar ba mai sai ma hadi sajlat tare da wayannan rubutocin masu yawa da ya kullu zai ce innaka la tuzlim la ta la tuzlam kai kinna ba mun ga ma ba za a zalunce ka ba wa to ga sajlat bi fi kifa sai a je a kawo shi malaikun ta har to da shi ana zuwa da shi Allah ya ce to ku auna masa wancan da kuka nasa ku dora ji a ku ba wato a ciki sannan ku wannan ita ma takaddara da ladan da nan kalmatu shahada yake a ciki ita ba ku dora ta gefe guda saboda haka ana dora biyon wannan zulubin sai wannan nauyi kalmatu shahada kalmatu tauhidi ce da jayi kana yake wala yaskalu shay'un bismillahir rahmanir rahim ku sani cewa babu wani abu da zai zo fitikar kajiya ya kalmar tauhidi wani abu da zai zo ya fi ya nauyi wannan kalmar bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin to wannan hadisin yana kwadaitar da mu yin ayyuka na alkhairi domin ayyuka alkhairi Allah baya raina shi za muka zo daidai gaban da muke ganin za mu tsaya a karatu a nan abin biyar din da ya rage mu tunatar da junan mu bayan abubuwan da muka fara a masallaci na kwanaki masu albarka kamar yadda muka faɗa abu kaɗan zan taɓa saboda lokaci abu na farko abin da muka faɗa ran juma'a junan kuma na da babu wani kwanaki da suka kunshi arkanun islam guda biyar saboda wayannan kwanakin babu buniyar islam ala kamsu jahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilayhi sabila duk duniya duk kwanakin da suke da su dari uku da sittin da babu wani kwanaki da ya kunshi wa'annan abubuwan da zaka iya yi wannan ibadar in ba kwanakin nan goma ba domin ka gani wata jihada ko yanzu ana yin ta ko yanzu a kwanakin shekara sallah kullum ana yi in jawo zaka kullum akwai masu fitar da zaka kowanne irin lokaci mun akwai da lokacin da kansa muharram wani safar wani rabi'ul al-awwal wani jumadal ula wani haka haka har shekara ta kai domin kowa da lokacin da Allah ya rubuta sarki yake cika wa da ranar arziki saboda haka za su kullum akwai yin wani aiki a wannan ranar ya ga cewa sauyin Ramadan ta zuwa Ramadan kaga in Ramadan ne ruwa gani cewa ba wani lokaci da zaka shi ba za ba ka da kodo ba ana azumi a koyo in ba ranar sallah ba kaga shi ana iya yin azumi a ayyuka alheri da hadisi ibn Abbas cewa ma min ayyamin al'amalu sali ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam saboda haka al'amalu sali akwai azumi akwai azumin ranar arba akwai azumin wato azumin da ba na arba ba yana cikin al'amalu sali ba ina magana wai ka azumci duka ba a ina magana amalu sani kawai ka ce gobe za ka yi azumi gobe ne kila saboda haka saboda kana zamu falala kwanakin nan bari ka yi azumi ka ka yi azumi sai na kanji shi ne aikin haji yanzu alhazan mu Allah ba daukakin sarki yau mutum falala ya yi masu zubi to akwai wanda ya haɗa wannan biyar din gaba ɗaya domin yana can yanzu yana zai yi aikin haji ranar tara ga wata zai yi zai zai zai tsayawa arfa sannan kuma wato duk wayannan abubuwan da muka faɗa a baya ya yi domin shi ne malamai suka ce ya halatta ka janyo ka janyo zakarka ta gaba ta dawo yanzu misali za ka fita da ita karshen da ita ya halatta ta neman falalar wannan kwanakin ka jawo ta baya abin da bai halatta wani shi ne za ka yi ta a shawwal ka jinkir za ka ce sai zulhijja wannan bai halatta ba amma da duk wani lokaci ne falala ya halatta ka iya janyowa in dai ba lokacin da ya zo ba ka janyo ta baya ya rage kwanaki ko wata ɗaya ka janyo ta da lokacin ba da yadda ke ya halatta dan ka samu falala to ka ko da zai cika biyar din nan gaba ɗaya ya gaba aikin hajji yanzu ya yi guda hudu na biyar din yake jira kafin ya tafi in ma ba zakka ya yi sadaka ya ba da kuɗi ya kaza ya kaza ya kaza to akwai wannan falalan da yawa abu na biyu a gurguje da nake so da hankalin ma kai shi ne don sauran kamar da muke da tattauna a masallaci ranar juma'a ma da tattauna za a wannan lokacin shine saboda tattauna mu wasu a nan in aka rabu kuma sai bayan sallah to za mu fito da wata abubuwan da idan su amfani da abu na biyu shine azumin arfa annabi ya ce yana kankare zunuban shekara biyu saboda kana manta ko ba ka yi azumi ba kwanakin nan tara to ranar asabar in Allah ya kai mu kar ka manta da wannan ranar ka daure ka yi azumi domin ka sami falalar wato wannan ranar mai albarka sannan abu na uku shine layya da ce mafi inganci layya ba wajibi ba amma abu ne mai kyau mai kyan gaske wanda mutum yana zo Allah ya buɗa ba a cikin al'amuransa ba to kamata ya yi wato ko da matashi ne duru gauru ba shi da iyali ya kamata ya layya kuma layyan nan ba dole sai rago ba rago ya yi tsada yanzu sai ka nemo tinkiya ko akuya wani jiya ce su gani ce abin kunya ne a ka janyo na akuya kai gida ne ya ga ta yi dai da na akuya ko ko ko akuya amma wallahi da yawan mutane ne su yana abin kunya ne za mu aika labarin sa unguwa cewa da na akuya ya dai ya ba ba ya halin da ke nan ba sai kai to da haka ya kamata matasa dole na ga wannan abin yana da fa'ida shekara biyu uku baya wannan faɗakarwar da muka rike akwai matasan da muka sani ba ta yi ko wallahi a shekarun sun yi layya saboda faɗakarwar tana da fa'ida wani ɗauka yake kawai shi na zai rigan manzo shi da iya gidansu za a dafa yi wannan kuma ba shi ne tsari ba ibada ce kai ma ka yi domin ka samu lada in ka ce ba bai dafa ka raba ba ba yi karbar ba da annabi ya sa kai na da yanka ba wannan raƙuman da tun da wani abu gaba ɗaya su cewa annabi ya ce rabar da su gaba ɗaya yake duk rabar da su saboda haka ya kamata a kiyaye ayi wannan kai sadaka ka ajiye wani da zaka ci sannan wato ka ba da kyauta har kyauta domin ta sadaka kana ba wanda kake kyautayawa ne da kai lai sai ka wani alali ko akwai gorowa da daga kakwabi yake gidan a shago yake ba bai bashi da ba a soya a bashi kai ka bashi dai a bashi to wai na ugo ana mantawa da saboda haka ya kamata a gida irin wani abubuwan ko kuma a wani mataki ne karatu ya zo amma a nan yake da zama iyayensa na dari kaza shi ba a kulla masa a baki wani dire da yake ko ko wanki da guba yake shi ba a kulla a baki duk irin wayannan mutanen ya kamata a tulo sannan bayan wato bayan kuma abin da ya shafi layya sai abubuwan da ya shafi wato yawwa a layyan nan mu kiyaye mu kiyaye sannan ya tana da ka'ida tana da ka'ida da doka ba duk da abin da ka ga dawa za ka yi laye ba kamar yadda za ka ga wasu suna yi yanzu da yawa wasu raƙuma suka kalle su a hanya yanzu kai ka san wani yi tunani na ba gama shan nono kuwa wannan ne ka kalle shi za ka bai saboda malamai ba su saɓani ba a kan raƙumi a kan shanu aka yi raƙumi saɓani a kan raƙumi ba malamin da ya saba a kan cewa da ya shekara biyar a iya gani ba malamin da ya saba duk sun tafi akan cewa shekara biyar ya gota ya shiga ta wani amma Allah ya tsara kuma kana kallon su ka san akwai matsala dan za ka ga gashin haihuwa ne kace kuma an kawo su an kafi to da haka da a ce wani yana so a yayin karatu idan a ce haihuwa da yayin karatu kuma bai zale yawa kawai dai ka ci nama kanu a nan da aka yi zabani da yawa har a malikiya daga shekara biyu ya fara dole sai za a yi shekara biyu daga shekara biyu da watanni ko shekara uku a nan suka ta kaiwa su ko amma dai ka tabbatar da sa ya haura shekara biyu kawai shi ke nan ɗauke da zamani ana malikiya wajen malamai ɗaki uku suka zaɓi cewa shekara nawa amma ba wanda ya ɗauka da shekara biyu duka saboda haka dole sa ya haura shekara biyu kuma shi da hawa shi shekara ɗaya in an je ne za a ware ba a ce wancan in ya aure wata shida amma dai shekara ai ba ka so ka je dan akuyan da ya gaza shekara ba ko akuyan da ta gaza shekara saboda haka wayannan shine alwa na nau'in abubuwan da ake nan yanzu wannan na ganin ya kamata mu tsaya sauran abubuwan ba da sauran ranar juma'a insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu nan sa wannan muke kuskure Allah ba daukakin sarki ya ya zai ba alaikum salam wa rahmatullahi Na'am. Eh. Eh, ina sanar na tsallake wannan misali hadisin da yake magana akan wato yin azumi rana a gaba. Ina ga malam Muhammad Nasir bin Albani har har risala ce da yake akan ta. Risala ya akan yin azumi a wato yin azumi rana a gaba. Har risala ce ne. amma abin da yake mafi inganci a dunkule ba sai mun baɗana ba shi ne malamai sun tafi akan cewa duk wata rana da aka yi hannun yin azumi ko juma'a ko asabar banda wato wato da wato sababi waɗanda suke da sababi kamar azumin ashura ko azumin arfa wannan sababi ne kawai azumin da ake magana shi ne kawai ka kira azumi rana da wannan nafila amma ma abokin sababi ne da zai ba shi ne na asabar din na magana cewa ba za a azumi ranar asabar to shi kenan tun da kaga ko da ba ka sun karba ko ba karba ba ai kai mu ga ga wannan fatawa da muka faɗa za mu ji tattar da mu je su cewa ba su karɓi cewa a ware ranar asabar ba za a azumi ba ba su karɓe shi ba shi kenan wata kila gurin su bai inganta ba amma dai ko da ba maliki ba ne wannan amsa ta yi cewa a ta wanda ba malikawan ba wanda suke muhakkikun sun taɓa akan cewa idan zawatu sababu ne ba ko shikenan kauda wallahi alam wannan ne takaddar cewa yana yin salloli akan kai amma matsalar da dai baya cike sallah azuba akan kai wata jawara za a baki ne jawar da za a baka kade kade da tsayawa dogon dare a social media sannan ka kunna ka sa wayar ka a alam za ka tashi insha Allah ta'ala wallahu musta'an wa alaykum assalamu alaikum wa assalamu rahmatullah na'am na'am haka lokacin da ake aika nan kowa sai Allah ya kai kamar da annabi yake faɗa kowa sai Allah ya tattauna shi wato bilatul jimal ba ta binta kowa sai da cikin al'imani bil gaibi kenan sai duk duniya kowa sai Allah ya yi magana da shi ɗaya bayan ɗaya eh wajuwan kai daga kai dai Allah saboda haka ba turjuman ba wanda zai tafi da saboda haka wani lokacin abin da ya faru Allah Allah Allah ya dace da mu da kai Allah ba mu da shi ya dace da mu da wannan kwanaki masu albarka wayannan lokuta da muka shigo da wato gamar da suke cikin ba mu da Allah ba mu da shi ya nuna mana gaskiya ya ce ba mu ko mu da Allah ya nuna mana kai ya kai ce ba mu ko mu da Allah ba mu da shi ya za mu gaba da duniya lafiya ya ma Allah ya dace da mu da kai Allah ya ba mu da lafiya Allah ba mu da shi ya nuna da wa da lokuta da wata wannan ibada da duk sun kawo mata kawo kuma ban ci ne ba Allah ba da cikin nan ta yadda ya ba ka hore mana abubuwan da ake ibada cikin wannan kwanci wa albarka اللهم امنا في اوطاننا واصلح امتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في مخافك وحفاظك واستر عليك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله